الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata daren laraba yau hudu ne ga watan tara watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da arba'in da shida wanda kuma ya dace da hudu ga watan uku hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da biyar ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba jiya mun tsaya na ƙarshen aya ta arba'in da tara cikin wannan sura mai albarka suratu maryam yau za mu koma mu fara daga kan ta arba'in da takwas sai mu ci gaba wannan tafsiri yana zuwa mana ne daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya ina ga kai tsaye babu wani tambaya a hannu za mu shiga karatu insha allahu wala hawla wala quwwata illa billah mai allah ya ce bismillahir rahmanir rahim وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وبنجي سبحانه وتعالى yana ba mu labari annabi ibrahim da mahaifin shi bayan tattaunawa ta gudana tsakaninsu da mahaifin shi a ƙarshe ce da baban shi salamun alaik amincin Allah tabbata kanka ya babana sa'as ta gafiru laka rabbi da sannu zan nema maka gafara a wurin ubangijina innahu kana bi hafiya ubangijina ya kasance hafiyan wato mai haba-haba da ni wanda yake ainihin tausasa min yake tausaya mini wanda ya min gamun katar zuwa ga ainihin daidai duk wanda yake haba-haba da kai yana ƙaunanka in ka tambaye shi ai zai baka to shi yasa ce innahu kana bi hafiyan tabbas ubangiji na dangane da ni ya kasance hafiyan yana haba haba da ni bi ma'ana yana da ne ubangiji shi yana kaunan shi saboda haka zai nema mahaifin shi gafara sai Allah ce wa a yace wa a tazilukum zan kaurace muku wa ma tad'una min dunillah da abinda kuke kira wanda ba Allah ba ni kan ba abin da zan kira sai Allah inna ma ilahukum ilahun wahid ubangijin ku abun bauta ubangiji ne guda ɗaya sai ce wa ada'u rabbi zan kira ubangiji na tunda ku kuna kiran gumaka sai ce asa Allah a kuna bidu'ai rabbi shaqiya ina sa rai ina fatan kar na zamo taɓaɓɓe kar na zamo mara arziki dangane da kiran ubangiji na wannan kuma ɗabi'a ce ta annabawa idan suna roƙon Allah sukan ce muna sa rai ba za mu zamo tababbu ba don mun roƙe ka bi ma'ana ba za ka hana mu abin da muka roƙa ba yasa annabi zakariya alaihi salam a lokacin da yake roƙon Allah ya bashi ɗa sai ce wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace ban da ɗai ban zamo mara arziki ba ban zamo tababbe ba dan gane da roƙonka wannan ma da na roƙa na san zaka bani yasa idan zaka roƙi Allah ana so ne ka roƙe shi da yaƙini karka roƙi Allah kana kokonto zai karba ko ba zai karba ba shi kenan al'amari ya lalace ina fata an gane shi yasa Allah ce baya karban addu'a min qalbi ghafilin lahin bai karban addu'a daga zuciyar wanda yake gafalalle yana karban addu'a ne daga zuciyar mai yaƙini idan ka roƙi Allah da yaƙini to tabbas Allah kuma zai ainihin amsa maka to sai Allah ya ce mi falamma atazalahu falamma atazalahum wama ya'budun من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ya ce falon ma'tazalahum a lokacin da ya ƙaurace musu wa ma ya abuduna min dunillah ya ƙaurace wa abin da suke bauta wanda ba Allah ba sakamakon wannan wahabna lahu ishaqa sai muka bashi kyautan da ishaq wa yaqub da kuma yaqub to annabi ibrahim ya samu wani abin da kusan babu annabin da ya same shi shi annabi yana raye ya haifi 'ya'ya su zamo annabawa kuma ya- ya samu jika shi ma annabi ina fata an gane ya haifi ishaqa annabi aka haifi yaqub shi ma annabi shi yasa Allah ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila ina fata an gane na bashi yaqub na bashi ishaqa ƙari akan yaqub akan ishaqa din shine nafilatan bi ma'ana dadi akan falalan da muka mishi to anan da Allah ya ce ya bashi da ishaqa ya bashi jika yaqub yace wa kullan ja'alna nabiyya dukkan su biyun mun sa sun zamo annabawa to karkashin wannan annabi ibrahim alaihi salam yana da ya'ya guda biyu manya maza wanda qur'ani ba mu labari akwai isma'il akwai kuma ishaq to zance mafi karfin dalili kuma zance mafi inganci shine dan shi na fari shine isma'il saboda ya zauna tsawon shekaru bai samu haihuwa ba wasu malamai sukan ci ya haura shekara ɗari an gane ko bai sa- ya kai shekara kusan 120 kafin ya samu ɗa ismail tsakanin ismail kuma da sai haka ya kai wajen shekara 13 bambancin shekaru da ke tsakaninsu to matarsa ta farko mahaifiyar ishaq ita ba ta haihuwa kuma sun jima tare tsawon shekaru masu yawan gaske babu haihuwa kuma bai ƙara aure ba ina fata an gane yila saboda soyayya to sai ya yi tafiya zuwa ƙasar misra da shi da matar to sai zanto suka je wani garin da shi kuma sarkin garin matukar ya ga matar da ta mishi to zai kwace ta sai ya ji labarin wani ya shigo da wata kyakkyawan mata matar annabi ai ba magana sarki sai ya ce a kira su to sha annabi ibrahim yana da labarin wannan sarkin azzalumi ne sai ce idan muka je aka tambaye ki kar ki ce ke matata ce dan shi bai kwata sai matan aure idan ba matarka bace shikenan in kanwarka ce ko antinka ne shike amma in dai matarka ce sai kwace shi kuma irin zaluncin shi kenan sai ce idan muka je ki ce ke yar uwata ne kar ki ce ke matata ce annabi ibrahim yayi ƙarya malamai suka ce bai yi ba ai a lokacin shi da ita ne kaɗai musulmai a wannan garin yar uwarsa ce ta musulunci innamal mu'minuna ikhwatun almuslim akul muslim abin da yake nufi kenan da suka je sai wannan wace ce ce yar uwata ce yace a to inda haka ne zan baka mata ka aura yace to ina so sai aka kawo mata aka jera mishi ya zaba sai ita matar sai ta ce mishi ka zabi wannan ta nuna sara ta ce dan na ganta budu- budurwa ce akwai alamun za ta aihu tun da ni shekaru sun ja kuma ina so ka samu aihuwa kaga mata masu imani ko idan wata ce mara aihuwan za ta nemo a taro a lalace saboda tana bakin cikin a ce ita bata aihu ba wata ta shigo ta aihu sai a fara bin bokaye to su Allah ne a gaban su aljanna suke nema to kawai da aka ainihin nuna masa ita dauki wannan sai ya dauka sai ya karba to sakamakon wannan abin da ta yi ita ma sai Allah ba ta aihuwa saboda ta zaba mishi wannan ne da niyyar dan a samu aihuwa Allah sai kalli kyakkyawan niyyanta sai ita ma ainihin ba ta da to wannan wacce aka bayar ita ta fi Ismail ina fata an gane shi yasa annabi Muhammad alaihi salatu wassalam yake kiran misrawa da ainihin akwai surkuta tsakaninmu surkuta guda biyu na farko kakan shi Is- annabi Ibrahim tunda Ismail shine ta tsatson shi laraba suka fito shi kuma ishaqa ta tsatson shi ne yahudawa suka fito ke sa ake kira shi da abul arab baban larabawa sha annabi isma'il shi kuma ishaqa ta tsatson shi ne yahudawa suka fito amma daga gidan annabi yaqub ke sa yaqub shi ake kira da baban yahudawa an fahimci wani abin da kyau shi na isra'ila din isra'il bi ma'ana yaqub ko abdullahi to me zai faru a lokacin da aka bashi wannan ɗan annabi isma'il sai wata issa ta faru tsakanin shi da mahaifin na cewa a yanka shi wanda muka faɗa jiya to issa ce da take da falala kware da gaske a wajen masu addini to sai yahuda suka canja wannan tarihin a cikin littattafan tarihi suka ce a wanda aka je za a yankan nan fa ishaqa ne ba isma'il ba saboda falalan ya dawo wurinsu kun fahimci wani abin da kyau yasa duk malamin da ka ji ya ce ai annabi sai haka ne za a yanka ba isma'ila ba to ya zame ne ya karanta kisoshin yahudawa ne bai sani ba sai ya dauka kun fahimci wani abin da kyau za kuma ka gane wannan idan ka karanta suratu safi a suratu safati ko suratu dawud a ciki allah ya ce tun daga kan wa inna min shi'atihi ibrahim iz ja'a rabbahu biqalbin salim har ka je can yace fa basharnahu bi gulamin halim falamma balaga ma'ahu saya kaga annabi isma'ila ne ai an gane ko sai bayan an gama can sai yace wa basharnahu bi sihaqa nabiyyan min salihin kun fahimci wannan abin da kyau fa basharnahu bi sihaqa nabiyyan min salihin bayan an haifi annabi isma'ila kenan har ma ya girma ya attempted din yanka shi ina fata an gane to na ka wannan ne saboda da aka ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kafin nan ma yana da da an gano na abin da kyau bayan aihuwa annabi isma'il da shekaru wajen goma sha wannan abin ya faru Allah sai ce kullun ja'alna salihin wa kullun ja'alna nabiyya duk su bi mun sa sun zamo annabawa sannan annabi yaqub shi ma ya haifi da kuma yusuf to shi yasa annabi yusuf hadisi cikin tirmizi annabi kira shi da alkarim ibnul karim ibnul karim ibnul karim ya ce yusuf ibn yaqub ibn ishaqa ibn ibrahim shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi kakan baban shi annabi shi kadai samu wannan darajar a cikin annabawa to saboda haka wannan wa kullun ja'alna nabiyya daraja ce babba a gida annabi ibrahim sai Allah ya ce mi wa habna lahum min rahmatina ka karanta shi ko wa wahabna lahum min rahmatina sai muka mishi ainihin kyauta a cikin rahamanmu wa ja'alna lahum lisana sidikin muka sanya musu su dukkan su da annabi ibrahim da ishaqa da yaquba muka sanya musu lisana sidikin harshe na gaskiya ma'ana harshen gaskiya abdullahi bin abbas kamar da fassara wannan ayan da imamu malik da imamu suddi suka ce muka sanya musu athana'ul hasan kyakkyawan yabo ina fata an gane aliyan kuma maɗaukakiya ko kuma maɗaukaki to shi annabi ibrahim dama ya roƙa allah ya sanya mishi kyakkyawan yabo a tarihi ya ce wa ja'alni lisanan sidikin fil akhirina ka sanya min harshe na gaskiya mutane su dinga yabona har zuwa tashin duniya to shi roƙa yayi amma shi annabi mu bai roƙa ba allah ce wa rafa'ana laka dhikraka kun ga daraja ko shi sai da ya roƙa aka bashi amma annabi muhammad bai roƙa ba allah ce wa rafa'ana laka zikiraka mun an mun ɗaukaka ambatonka idza qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu duk inda za a ci ashhadu sai an sa sunan shi wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu wa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu allah ya raba sunan shi biyu yace wannan sunan shi muhammadu ni ne mahmudu to waja'alna lahum lisana sidqin annabi ibrahim ne kadai duk addinai suna son shi yahudawa suna son shi kiristoci na son shi musulmi suna son shi kowa ma na tutiyan ma nashi ne yahudawa suka ce nasu ne su kadai nasara suka ce nasu ne su kadai allah sai ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin ka hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai yahudanci ba bai yi kiristanci ba abin da ya hanifan musulma addinin musulunci wa ma kana minal mushrikin sai Allah ya ce mi
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
Allah ce wa zukur fil kitabi Musa bayan an gama kissan annabi Ibrahim da 'ya'yan shi annabi Ishaqa da aka ba da labarin su a takaice da annabi Yaqub sai aka shiga kuma labarin annabi Musa Allah ce wa zukur ka ambata ka ba da labari fil kitabi a cikin alqur'ani Musa labarin annabi Musa innahu kana mukhlasan Musa ya kasance tatacce zababbe a wajen Allah a wata kira innahu kana mukhlisan bil kasra ina fata an gane sai zanto ya kasance mai ikhlasi a wurin ibada wanda ke kadaita Allah da bauta in ka dauki qira'an mukhlasan wanda Allah ya zabe shi in nitsafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun minash shakirina yace ya Musa ni na zabe ka bi risalati ta hanyar baka manzanci wa bi kalami kuma nayi magana da kai babu tafinta ina fa kaga wannan ba karamin zabi bane ba yace in nitsafaituka alan nas na zabe ka akan mutanen duniya gaba daya bi risalati ka zamo manzona wa bi kalami kuma ka ji magana ta ba wanda ya ji magana Allah in ba shi ba ko manzon Allah bai ji magana Allah ba sai bai je saman sama sai da aka dauke shi aka tafi da shi har fadan ubangiji subhanahu wataala tafiyan da ke cike da abun mamaki malaika jibrilu suka yi tafiya da shi zuwa ainihin baitul maqdis ita wannan burakan ta ɗauke shi ne daga makka zuwa baitul maqdis daga nan tafiyan ta ya ƙare amma daga baitul maqdis zuwa sama ta ɗaya wannan aikin mala'ika jibrilu ne duk da ka ji a kwankwasa kofa wane ne ce jibrilu wake tare da kai muhammad an aika mishi zo ne eh he su bude sai a wuce kaga jakadun allah kenan duk da muhammadu ne he sun tambaya an aika ya zo ne da suka je saman bakwai sai jibrilu sai ya tsaya ya ce ni tashi na daga nan ya ƙare ya ce wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum ba wani ɗaya daga cikin mu mala'iku ba ce yana da iya inda zai iya tashi daga nan kan ni ba zan ƙara gaba ba amma kai ka ci gaba da kun fa kunu kisa shi kaɗai ya je fadan Allah subhanahu wataala Allah ya yi magana da shi babu tafinta aka ba shi saƙonni Allah ce sun madana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al fuadu ma ra'a to duk waɗannan ababen da suka faru annabi ya dawo duniya ya kawo mana sallah amma wani yana wasa da sallah kuma kololuwa abin da aka yi fa a tafiya shine karbo sallah duk da yace walaqad walaqad menene arairahu min walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga manya-manyan ayoyin ubangiji ya ga wuta ya ga aljanna ya ga israfilu ya ga mika'ilu ya ga azra'ilu da shi ba a son gane shi ko ba wanda bai gani ba to anan in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami shine innahu kana mukhlisan din kenan amma mukhlasan kuma shine Allah ya zabe shi mukhlisan kuma kan shine wanda yake mai ikilasi baya shirka a wurin ibada baya hada kowa a wurin ibada da Allah wa kana rasulan sannan Musa ya kasance manzo nabiyan kuma annabi zaka an ce akwai annabi akwai manzo akwai annabi akwai manzo saboda me suna da bambanci annabi darajar shi bai kai na manzo ba manzo shine kololuwan daraja shi annabi shine wanda Allah ya aiko ya yi aiki da shari'an wani manzon da ya wuce kafin shi shi ba ba shi sabon littafi ba ya yi aiki ne da littafin wani manzo da ya wuce shi kuma manzo shine wanda ya zo da sabon littafi da sabon shari'a ina fata an gane dukkansu 'yan aikan Allah ne amma wannan da sabon doka ya zo sabuwa fil wannan kuma ya zo ne jaddada wata dokan da ta gabata to shine bambanci to kana rasulan nabiya duk manzo annabi ne amma ba duk annabi bane manzo kun gane bambancin kamar da duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi bane ko mumini Allah sa muna cikin mummunai sai Allah ce wa na dainahu mun kira shi min janibi turil aimani daga gefen dutsen turi saina'a ta gefen daman shi wa nahu muka kuma kusanto da shi na jiyan saboda gani saboda mu gana da shi mu tattauna a nan da aka ce wa na dainahu min janibi turil aimani sai muka kirawo shi shi annabi musa kenan daga gefen dutsen turi saina'a ta gefen dama annabi musa yana tafiya to dutsen yana gefen daman shi sai ji ana kiran shi falamma ja'aha nudiya an buri kaman finnari wa ma haulaha wa subhanallahi rabbil alamin ya musa innahu ana allahul azizul hakim shine kiran da aka mishi kenan cikin suratul namli amma cikin suratul shu'ara falamma ataha nudiya min shati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati min ash-shajarati sai me an ya musa inni ana allahu rabbul alamin haka ne ko to yace ya musa kawai ji ana kiran shi saboda kare tsore ta aka ce inni ana allahu rabbul alamin inni ana allahu azizul hakim ubangijinka ne ke kiranka allah ya sanya mishi nutsuwa kuma suka gana da allah to shine wa nadainahu mun kira shi in ji allah nunul uzuma ce allah ne kira shi shi kaɗai ma yake mun yi abu kaza ke sa ka sarakuna ma ke magana e mun ce a yi kaza e ko mun hana abu kaza an gane ko nunul uzuma ake ce mata nunun ta nuna girma wanda ko dan adam ya amfani da yace idan mai mulki ne ya halatta ba shirka ba ce ba a wajen malamai ina fata an gane yasa sarakuna su ci gaba da yi wana dai na min janibi turul aymani amma ya kasance mai ke zuciyanka kar ka dauka kai ma Allah ne amma in kai ne saboda jin iko da sarauta ai sarauta akwai iko a ciki ko ba haka ba ikon ma shine sarauta in babu iko babu sarauta ai yawwa kar ka ji wani sarki ya ce mun ce kaza ka ce yayi shirka a ba shirka bane ba Allah ya ce wa ƙarraba nahu mun kusanto da shi na jiyan saboda mu gana da shi sai ya ce wa habna lahu min rahmatina mun mushi kyauta daga cikin rahamanmu akhahu haruna nabiyan muka sanya haruna ya zamo annabi dan uwan shi haruna ya zamo annabi a duk duniya babu wanda aka roƙa mishi annabta in ba annabi haruna ba shi roƙa mishi aka yi annabi musa da aka ba shi annabci abin da ya fara cewa shine rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdid bihi azri wa shirku fi amri to da ya roka Allah ya ce mai a ƙarshe qala qad utita sulaka ya musa to babu wanda ya taba roƙon wani annabta in ba wannan ba ya roƙa kuma aka bashi ke sa malamai suka ce babu wanda aka mishi alfarma ya nemi alfarma wacce ta dace kuma aka amfana in ba annabi musa ba da aka ba shi dama sai ya ce dan uwana haruna a mai da shi annabi kuma ya faɗi dalili ya ce inni a khafu an yaka tulun dan ni na gudu daga misra ina tsoron na koma a kashe ni ya ce abu na biyu wa akhi harunu huwa absahu minni lisanan fa arsilhu mai rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun yace shi haruna ya fi ni fasahan magana annabi musa yana da ina an ana inji yan kano ko mu nan muna ce masa ina to annabi musa yana ina idan yana magana tun yana yaro an gane ko to sai ga yaushe zai je gaban fir'auna muqabala da ina ba zai yi ba fir'auna kuma Allah ya bashi fasahan magana ga kaifin tunani ka san Allah baka shugabanci sai baka basira ko da shugabancin tsiya ne wani lokaci kuma ya toshe ma basira Allah yana abin da ya gada ba to fir'auna bayan jabbaranci da takabburanci da kafirci Allah kuma sai ba shi fasaha to annabi Musa ya san shi tunda a gidan ya girma sai ce to a hada shi da Haruna in dai baki ne Haruna yana da shi kaman Ja'far bin Abi Talib wan sayyidina Ali Allah ya ba shi fasahan magana shi yasa da aka je gaban Najashi sarkin Habasha yace kar kowa ya magana ni kadai zan yi magana dan wani sai ya kwafsa ko ba ka ba ya ce kar kowa ya magana a bari na gani sai shi duk mukabalan da aka jafar ke magana karshe sai da na jashe musulunta ina fata an gane to shine a nan ya ce wa habna lahu min rahmatina mun mishi kyauta daga cikin rahamanmu akahu haruna dan uwan shi haruna nabiyan muka sa ya zama annabi wannan ba karaman falala bace ba annabi harun ya zamo aminin annabi musa bayan kuma wanshi ne uwa ɗaya uba ɗaya ya zamo mataimaki duk inda suke tare amma ya riga annabi musa rasuwa an gane ko shi sa da wannan malamai suke raddi ga yin shi'a cewar suka ce wai allah ya sanya sayyidina aliyu ya zamo mataimakin annabi irin haruna da annabi musa shi yasa shi ya kamata ya zama khalifa bayan rasuwan annabi sai muka ce musu ai kun manta haruna ya riga annabi musa rasuwa ban gane ko kun gane ba inda a ce annabi musa ya riga rasuwa haruna ya ci gaba da shugabanci sai ku kawo wannan magana to annabi musan haruna ya riga shi rasuwa bayan annabi musa ya rasu yusha'u shi ya ɗauki wannan jagoranci da ma yusha'u ka ce ma da kun huta amma allah sai batar musu da basira suka ce annabi harun sai allah ya ce mai واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا Allah sai ce wa zukur ka ba su labari ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam fil kitabi a cikin littafi Isma'il labarin annabi Isma'il kaga shi sai aka ware shi a gefe kusan saboda me za ku ji dalili sai Allah ce innahu kana sadiqal wa'adi tabbas shi Isma'il ya kasance mai cika alkawari mai gaskiyan alkawari duk annabawa haka suke to sai ce wa kana rasulan nabiyya ya kasance manzo kuma annabi ke sa aka ware shi a cikin sai haka da yakuba duk da ubansu daya amma su dukan su annabawa ne ba manzanni ba ina fata an gane to saboda darajan annabi ba ɗaya bane da darajan a darajan manzo rasul ya fi na annabi to sai aka ware isma'il ba sa shi a cikin lissafin ishaqa wa yaquba ba da sai a ce wa habna lahu isma'ila wa ishaqa wa yaquba a ai darajan shi ya fi nasu sai aka ware shi ina fata an gane shi yasa aka masa kissan shi ta musamman bai shigo cikin taron dangi ba wa dhukur fil kitab isma'il innahu kana sadiqal wa'di ya kasance mai cika alkawari mai gaskiyan alkawari baya saba alkawari malamai suka ce annabi isma'il a tarihin shi bai taba alkawari ya saba ba kowace iri in dai kun yi alkawari sai ya cika daga cikin alkawari mafi girma alkawarin da ya mahaifin shi da ya ce na yi mafarki an ce na yanka ka ya ce bismillah ce to gobe ce Allah kai mu in wani da guduwa zai ko ba ka ba ba inda ya je wasu malamai suka ce washe garin ma shi ya zo baba ya lokaci ya yi fa baban na jan kafa shi yana ƙara cina mishi a zartar da umarnin ubangiji ina fata an gane sannan sadiqal wa'adi ya cika baban shi alkawari dan ya ce satajidu ne insha Allahu minas sabirina insha Allah za ka same ni mai haƙuri to shi yasa cika wannan alƙawari har sai da aka zo za a yanka sai mala'ika jibiru da kira shi wa fadainahu bi zubhin azim to sai aka ce na abu na biyu sadiqal wa'adi ya taba alƙawari da wani mutum imamu ibn kasir ya kawo cikin tafsirin shi da imamu al-qurtubi annabi isma'il wani alƙawari da shi mu haɗu a wuri kaza lokaci kaza sai kama hanya ya tafi daidai lokacin ya iso shi mutumin kuma sai ya manta ila dan sabgogi ne ya manta masu yi alkawari shi ya zauna yana jiran shi har washe gari kar ya tafi ya zo bai same shi ba dan ba su ajiye daga karfe kaza zuwa karfe kaza ba kawai mu haɗu a wuri kaza ya zo ya zaman dirshan a wurin a ne yake sallah kar ya tafi mutumin ya zo shi a ce bai cika alkawari ba haka ya wuni ya kwana a gun aka yi ta neman shi mutumin sai ya tina ya ce ina ganin fa wanan nan yana wurin da muka yi alkawari sai je ya same shi ya ce har yanzu kana nan ceto alkawari muka yi da kai ina fata an gane to wannan shine musulunci ba kun fahimci wannan abin da kyau mun karanta jiya fir'auna da ya dauki alkawari sai bai cika da shi da mashita wacce take yarsa kitso ta ce ka taimaka ni da 'ya'yana a samu a cikin likafani guda dai abin ne mu yace na miki alkawari da aka kashe su mu ce mu cika mata alƙawari kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa hatta kafaran makka idan suka yi alƙawari da annabi sun cika da aka yi hudaybiya su suka dawo suka ce a warware alƙawarin nan sun fasa saboda alƙawari ne na zalunci annabi ya ce ya yadda duk wanda ya musulunta kar ka karba ka dawo mana da shi ya ce na yadda duk wanda ya bar musulunci ya shigo cikin mu za mu rike ya ce na yadda a daina rubuta muhammadu rasulullahi sai dai muhammadu bin abdullahi ya ce na yadda sai na umar ya ce wa lafiya kuwa komai a ce an yadda ana zalunta mu abubakar ya ce baka san annabin allah ba ana mishi wahayi fa kaga as-siddiqu din kenan ina fata an gane shi yasa da ya je isra'ila mi'raji ya dawo ya ce ya je har saman bakwai ya dawo cikin dare daya kafirai suka ce ba shi da hankali a lokacin da yake ba da labarin sai na bakar baya wurin ya tafi bayan gari da ya dawo aka tare shi a makka yau fa abokinka ya zo da sabon labari me ya ce ya ce wa a cikin daren jiya an ɗauke shi zuwa baitul maqdis kai ka sani wata nawa muke mu je mu dawo a raƙuma da dawa kai wa kuma daga nan ma an ɗauke shi har saman bakwai ya ce in shi ya faɗa na yadda ya ce tabbas ya ji shi ce wallahi in bai je ba zai faɗa ba aka ce ka fi shi hauka ke sa aka ce mishi a siddiku duk abin da annabi ya faɗa kafin ya ƙari samun shi ya gaskata bai taɓa kokonto daidai da sakan ɗaya ba to sadiq alwa'adi kenan sana wakara rasulan ya kasance manzo nabiyan kuma annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kasance na umurtan matash da 'ya'yan shi shine ahal domin kalman ahal farko mata ke shiga ciki kesa duk wanda ya ce wai shi yana son ahalul baiti amma banda matan annabi to kwata kwata ma bai san larabci ba dan qur'ani ba wanda ya kira da ahalul baiti ma in ba mata ba ina fata an gane idan ka ɗauki kissan annabi muhammad alaihi salatu wasalam da matan shi Allah ya yi ya, ya nisa annabi ya kira su hassau nawa ya ce in kuntunna turujinal hayatar duniya wa zinata fata'alaina umatti kunna wa wasarrihu kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah adda li Musa na tami kunna ajran azima ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin مبينة يضاعف لها العذاب ضيفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها أجرا كريما يا نساء النبي سواء كرا يا نساء النبي يا نساء النبي karshe sai Allah ya ce me da ya zo yana magana ya lissafo ya ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله سيتمي إنما يريد أها شكرا بأرما أهل البيت ويطهركم تطهيرا kaga matan annabi ya ce ahalal baiti wa tahirukum tatahira ka koma cikin suratu hudu isa annabi ibrahim da matar shi ai abinda mala'iku suka ce da ita rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti ahlul baiti shine matan mutum ko da kwaɗe ce kuma shi yasa aka ce mata ahlal baiti ita kadai to shi yasa ka zo ka ce mata annabi ba sa cikin ahlul baiti kawai da nana Fatima ne da Aliyu da ƴaƴansu wannan kawai son zuciya ce ina fata an gane mata annabi sune ahlul baitin farko nana Khadija da duk wanda suka bi bayanta daga nan su ƴaƴan shi gaba ɗayan su guda bakwai daga nan sai jikokin shi sai yan uwan shi kuma ba aliyu kaɗai ba abbas ahlul baiti ne aqilu ahlul baiti ne jafar ahlul baiti ne aliyu ahlul baiti ne to takaita shi a gidan aliyu kaɗai ai ba shi kaɗai bane dangin shi dangin annabi musulmai gaba ɗayan su ahlul baiti ne kun fahimci wannan abin da kyau to sai ya ce wa kana ya amuru ahlahu ya kasance na umurtan matar shi bis salati da sallah waz zakati da fidda zakka wa kana inda rabbihi mardiya ya kuma kasance yardajje a wurin ubangiji shi to anan sai malamai suka ce idan ka duba ya amuru ahlahu bis salati umarni yake musu kuyi sallah kuma haka aka gaya annabi wa amuru ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu litaqwa cikin suratul taha to nan yana nuna mana girman sallah yan uwa kamar da muka faɗa jiya sallah ita ce ibada mafi girma a musulunci annabi ce inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salati abin da ke bambanta ka da kafirci kawai shine sallah yasa annabi ce faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya bar sallah to ya bar musulunci wa man aqamaha faqad aqama din wanda kuma ya tsaye da sallah to ya tsaye da addini yasa duk aikin da kake dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne lebura ne dan kabu-kabu ne dan kiya-kiya ne ko me kake wallahi karka yi wasa da sallah ka ga mutum ya je gona ya dawo wai yana sallah a zahar da la'asar da magariba da isha akwai bala'i saboda wannan dan Allah zuwa gona abin daɗi ne kuma ka je ba za ka yi sallah ba bala'i biyu kenan ba zulmatun kenan wata ran ina zaune a masallaci bayan sallar magariba na wani mutum mai talle ya zo ya yi sallar azhar da la'asar da magariba na ga yana tasalloli kuma gaba ɗaya bai minti goma ba ya gama cap cap cap cap cap cap cap cap assalamu alaikum ya gama sallolin raka'a goma sha ɗaya azhar hudu lasar hudu magariba uku sai na kira shi muka gaisa na ce na filfili kake ne sallan ashen ko kuma wallahi wai bai samu yin azahar ba da la'asar na ce baka samu magariba ba mutum ka zo mun jima da gama magariba na ce amma fa gaba ɗaya sallar nan baka yi minti goma ba wa ai malam abun ne sai a hankali na ce ai ba magana sai a hankali bala'i ne ka haɗu da shi har tashin kiyama na ce ai kamata ka nitsu ka yi sallah mai kyau kuma akan lokaci ka roƙi Allah ya raba ka da wannan sana'an ma da kai ina fata an gane kana cikin wahala kuma kana wasa da sallah ai masifa biyu kenan shi yasa duk inda kake an kira sallah wallahi ka yanke ka je kai sallah duk abin da kake ko karatun qur'ani ne in yana ka sallah karatun qur'ani ya zama haramu balle a caba balle tuka mota balle noma balle kaza balle aikin gwamnati balle wane ne ko menene shi kun fanci wannan abin da kyau kar ya hana mutum sallah annabawa ma wa kana ya amuru ahlahu bis salati mafi girma abin da annaba suka zo da shi bayan tauhidi shi na tsaye da sallah bayan tauhidi a tsaye da sallah ta sauraka in wa mu daina wasa da sallah a duk halin da muke ciki mu bar abin da muke mu je mu yi sallah sai Allah ya sa mana albarka cikin wannan sana'ar tamu cikin wannan harkokin namu dan a lokacin da kake sallah fa kana ganawa ne da ubangijinka kuma annabi ya ce duk abin da ka roƙa cikin sujjada ana karba addu'an da kai bayan ka gama sallah ana karba to a daidai lokacin da ya kamata ka roƙi Allah ya Allah ga halin da nake ciki kamar kana fushi da Allah kenan saboda haka mu gyara sai Allah ma ya gyara mana sai Allah ya ce mi Allah ba mu ikon gyarawa na'am na fasara shi
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا kafin mu shiga wannan a cikin gaban wajen innahu kana sadiq alwa'di cha isma'il ya kasance mai cika alƙawari malaman fiqh suna tattauna wani abu a wannan gaban akwai buƙatar kafin mu wuce bari mu dan tattauna shi suka ce cika alƙawari wajibi ne ko musahabi ne Malam Usman kasan malaman fikihu suna da zurfin tunani a kowace gaba ta wata aya in yana alaka da fikihu ya ce maka wajibi ne ko kuma mustahabbi ne wajibi ne saboda me malamai suka ce malamai sun yi magana guda uku a nan barin kawo mana shi magana na farko malaman da suka ce mustahabbi ne zan kawo shi ne a babin amanan ilimi mu faɗi wanda ya fi ƙarfin dalili malaman farko suka ce musahabbi ne aka ce saboda me suka ce domin idan yanzu na maka alkawari cewa zan baka abu kaza sai na rasu ban baka ba ijma'in malami shine ba za a baka ba matukar ban rubuta abin ba in dai da baki kawai na gaya maka ban kira mutane na sun zama shaidu ba kun gane ko to ba wajibi ba na cika wannan alkawarin sai dai in na yi wasiya da shi in na mutu abawa ne kaza wasiya da rubutu ko kuma a baki sai suka ce saboda haka ba inda wajibi ne dole a baya dan alkawari yayi misali yace ka zo gobe zan baka dubu ɗari kana zuwa aka ce ya rasu an samu matsala ko musamman halin da ake ciki to sai suka ce akan wannan dalilin ijma'in malamai ba su da sabani cewa ba za a baka wannan kuɗin ba sai dai in ya bar shi a rubuce ko ya bar wasiya da baki abu na farko kenan shine hujjansu malamai na biyu suka ce wajibi ne aka ce me hujjanku suka ce ya tabbata a cikin hadisi sayyidina jabir dan abdullahi Allah kara masa yadda annabi ya masa alƙawari yace idan aka zo da dukiyan bahrain an tafi yaƙi ne idan aka zo da ganima na bahrain zan baka hakaza wa hakaza wa hakaza cikin tafin hannu na hassa uku na dinari idan aka zuba dinari annabi sai ya cika hannun shi ya bashi dinari da kun san nawa ne yanzu ya fi dubu ɗari biyar duk kwaya ɗaya ina fata an gane to sai ya ce annabi ya ce zan cika hannuna da dinari in baka in ƙara cikawa in baka hassa uku kafin a dawo daga baharai sai annabi ya rasu jabir yana nan yana lissafi miliyoyin kuɗi aka bashi sai yadda abubakar ya san an yi wannan abin bai sani ba kuma shi ne khalifa da aka zo da dukiyar baharar lokacin abubakar a siddiq sai ce duk wanda ke bin annabi ba shi ya zo mu biya shi duk wanda annabi masa alkawari bai cika bai da su ya zo mu ba shi ba wanda ya zo he jabir jabir ya kasa hakura ba wani magana an yafi ya sa annabi yana aljanna kawai a ba shi kudin shi ko ba ka ba da ya zo shi ya ce annabi ya min alƙawarin in an zo da dukiyan bahrain zai ba ni haka za wa haka za wa haka za abubakar siddiqu ya ce a kawo dinarin bahrain aka zuba ya ɗiba a hannun shi haka da ya zuba sai ya ce a kirga a gana wani sai ga dinare 500 sai ya ce to za mu baka dinare 1500 kenan ina fata an gane aka kirga dinare 1500 aka bashi isa aljihun shi ya gaba shi Allah ji kan manzan Allah alaihi salatu wassalam to sai suka ce in ba wajibi bane abubakar siddiqu ba zai biya ba sai ce a to ai shikenan kuma ruwa ta sha suka ce tunda abubakar ya biya nuna cewa wajibi ne sai magana na uku malaman da suka ce eh akwai inda yake zama wajibi akwai inda yake zama musahabi suka ce idan zai iya jefa mutum cikin masifa wajibi ne ka cika misali mutum ne an kore shi a gidan haya an ba shi notice in baka tashi ba zuwa rana kaza za a watsar da kayanka ya zo ya gaya maka ce to ka je ka nemi gida zan biya maka ya je nemi gida aka samu ya zo ma bayani kuma ranar tashi ya yi ko a watsar da kayan shi suka ce wajibi sai ka cika ina fata an gane da in baka cika ba za ka jefa shi a cikin fitina da shi da iyalan shi ko kuma yana neman aure ka ce ran daurin aure ka zo zan biya sadaki ya zo shi karfe 11 da rabi zai tafi masallacin juma'a da shi da wakili an zo karban sadaki suka ce wajibi ka biya da in baka bayar ba auren ne yana cikin matsala watakila ko bashi da wannan sadaki sai suka ce to sai an kalli wani irin alkawari ne ina fata an gane amma in wanda kawai ba zai jefa cikin abin da ba dole ka cika ba magana ta uku kenan a cikin wanne ne zance mafi inganci malaman da suka ce wajibi ne aka ce me hujjan ku suka ce cika alkawari suffa ce ta annabawa da mutanen kirki saba alkawari kuma ya tabbata hadisi suffa ce ta munafukai annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce alaihi salatu wassalam ya ce ayatul munafiki salasun ayoyin munafukai guda uku ne sai ce idan haddasa kazaba in zai magana zai karya kisa karya suffa ce ta munafukai wa idza wa'ada akhlafa in yi alkawari kuma sai ya saba baya cika alkawari suka ce ta duk abin da zai mai da kai munafuki wajibi ne ka guje shi wajibi ne ka aikata abin da zai fidda kai daga sahun munafukai wa idza atmina khana in an bashi amana kuma zai ha'inci suka ce to waɗannan dukkan su farilla ne barin su ina fata an gane wajibi ne ka aikata kishiyoyinsu cika alkawari faɗan gaskiya da kuma riƙon amana ina fata an gane to shi yasa zance mafi inganci cika alkawari wajibi ne in kai in ba za ka yi ba to kar ma ka fara ina fata an gane yasa kai wannan kalubale ne ga mu gaba daya ba wa 'yan siyasa kadai ba ba 'yan siyasa ne kadai ba sa cika alkawari ba galibin mutane ɗaiɗai kuma ba sa cika alkawari mutum zai shirya ma ƙarya ya gama ɗora ka a ainihin awon igiya ka zauna sai lokaci ya kuma zame to wannan haramun ne a musulunci ina fata an gane Allah ya sa mu dace Allah ce wa dhukur fil kitab Idris ka ba da labarin annabi Idris a cikin littafi innahu kana siddiqan lalle Idris ya kasance siddiq mai yawan gaskiya nabiyan kuma annabi siddiqan mai yawan gaskata ubangijin shi yanda muka fassara jiya mai yawan gaskata ubangijin shi nabiyan kuma annabi wa rafa'nahu makanan aliyya hakika mun ɗaukaka darajar shi zuwa wani wuri maɗaukaki to anan sai malamai suka tattauna annabi idris malamai ba su da saɓani cewar shine annabi na farko a ban ƙasa bayan annabi adam an gane ko bayan annabi adam ba a yi wani annabi ba sai annabi idris amma manzo kuma annabi nuhu shine na farko ina fata an gane kun gane bambancin manzo da annabi ko to manzo na farko shine annabi nuhu amma annabi na farko bayan annabi adam shine annabi idris kuma tsakanin annabi nuhu da annabi adam shekara dubu shekara dubu daya kamar yadda annabi faɗa cikin hadisi to annabi idris yana cikin annabawa kuma yana cikin siddiqun masu yawan gaskata ubangiji wa rafa'anahu Allah ce mun ɗaukaka shi makanan aliyya zuwa ga wani ainihin wuri wanda yake maɗaukaki malamai sun yi magana guda biyu magana ta farko malaman da suka ce an ɗaga shi zuwa sama ta hudu tun yana raye yana zaune na ibada sai yake tunanin yanzu wannan ibadan da nake da na mutu fa kenan ibada kuma ta tsaya sai wani mala'ika ya kawo mishi ziyara sai yake gaya mishi Allah ya masa wahayi ya ce to duk ibadan da za ka yi za a baka lada adadin mutanen duniya gaba daya ka kwantar da hankalinka sai ya ji daɗi duk da kuma ce to mutuwan da ya kuma da sai ta zo sai ya ce da wani mala'ika idan ka koma ka roƙa min a zara'ilu ya ɗan min jinkiri mai da ya ƙara min lokaci a ɗan jinkirta mishi wai yana so ibada da yawa to sai shi wannan mala'ikan sai ya tafi sama ya ɗauke shi zuwa sama ta hudu suka tafi akan waje je nuna mishi aljanna suna sama ta hudu sai ga mala'ika azra'il ya zo sai suka haɗu sai yana ta dube-dube a sama ta hudu sai ya ga wannan mala'ika ya ce me kake duba ya ce ina neman annabi idris ya ce a to aini ko za mu yi tafiya ne da shi zuwa sama ta bakwai zan nuna mishi aljanna ya ce ta an turo ne kuma ya ɗauki ran shi an gane ku to shi da aka ce a nan aka karɓi ran shi ne wa rafa'anahu makanan aliyya shi an karɓi ran shi ne ma a sama ta hudu kun fahimci wannan abin da kyau wannan malamai sukan kawo shi a cikin tafsirai har da Imam al-Qurtubi amma babu hadisi da ya sapotin wannan kissan amma da yana cikin littattafai wasu malamai suka ce wa rafa'anahu makanan aliyya na farko annabi ne babu daraja sama da wannan na biyu kuma ya tabbata din yana sama ta hudu dan a cikin hadisin Isra'i da Miraji annabi ce da naje sama ta hudu na ga dan uwana Idris wannan ya tabbata a cikin sahih bukhari to tunda annabi ya ce gan shi a sama ta hudu to tabbas wa rafa'nahu makanan aliyya kenan kun fahimci abin da kyau wannan dai baganganu ne na malamai akan kawo su ne saboda kokarin fahimtar me ake nufi da kalman wa rafa'nahu makanan aliyya sai Allah ya ce ulaika ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أولئك waɗancan waɗanda aka ba ku labarinsu na annabawa allazi an amallahu alaihi minan nabiyyin su ne waɗanda Allah musu ni'ima daga cikin annabawa min zurriyati adama daga zurriyan annabi adam malamai suka ce min zurriyati adama ana nufin annabi idris saboda shine annabin da ke da kusa da annabi adam wa mimma hamalna ma'a nuhin da wanda muka ɗauke shi tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa suka ce ana nufi annabi ibrahim wa min zuriyati ibrahima haka nan kuma da zuriyar gidan annabi ibrahim ana nufin isma'il da ishaq da yaqub wa isra'ila da kuma zuriyar isra'ila wa nan isra'il shine annabi yaqub kamar ne muka faɗa lokuta daban-daban a wurin tafsiri kalman isra tana nufin abdu il tana nufin allahu shi yasa Isra'il bi mana Abdullahi an gane ko to shi yasa muka ce ya halatta ka sawa ɗanka suna Isra'ila ya halatta ko bai halatta ba na yi tambayar na wurin karatun hadisi ko malamai suka ce in ana maganin ya halatta ne ya halatta dan suna ne na annabi kuma ga sha qur'ani an samu kuma kana karanta kala haddasa na isra'ilu a cikin rijalus sanan na hadisi sai suka ce to amma a irin wannan zamanin bai halatta ba suka ce saboda me suka ce saboda ɗanka ya tabbata cewa ka zaɓa wa ɗanka suna na gari yadda aka ce ka zaɓa mishi mahaifiya ta gari to idan ka sa masa isra'il ko da suna ne na gari amma akwai wata ƙasa kuma yanzu ta kafurci mai baƙin jini kuma azzaluma mai kashe musulmai duk inda aka kira ɗanka wani haushin sheke ji ina fata an gane yanzu misali ka ɗauki ƙasar misra tun 1967 da aka yi yaƙi tsakanin masar da isra'il ita kaɗai ce ƙasar laraba wanda ta yi faɗa da isra'ila kuma ta yi nasara to tun daga wannan lokacin aka je aka yi yarjejeniya tsakaninmu da ku ba yaƙi a yi zaman lafiya yasa ba sa faɗa amma ƙasar misra ko taku ɗaya sai da suka dawo mata da shi duk inda suka kama sai da masar ta dawo da shi to sai ya kasance gwamnatin misra tun daga wancan lokacin anwar sadat har zuwa kan husnu mubarak har zuwa kan jiran tantawi har zuwa kan marigayi muhammad mursi allah mishi rahama har zuwa kan abdul fatah asisi a yanzu kusan darasi ake da shi a makaranta na koyawa yara tsanan isra'ila ina fata an gane daga cikin darussa tun daga primary school akwai subject din jin haushin isra'ila a nuna maka sharrinsu da bala'insu to yanzu a misira a ce kana tafiya a cikin gari wannan na gani da idona yara suna wasa ka ce da su haza isra'ili ai wancan mutumin isra'ila ne wala sai a fara jifan ka in kana jin haushi wani kawai ka ce musu haza isra'ili ina fata an gane to a takaicen takaitawa shine tunda akwai ƙasa mai irin wannan bakin jinin duk musulmin kirki yana jin haushin abin da take wa falastinawa to bai halatta baka sa ɗanka suna isra'il ina fata an gane to allah sai ya ce wa mimman hadaina wacce ta baina daga cikin waɗanda muka shirye su kuma muka zaɓe su dukkan annabawa gaba ɗaya kenan sai allah ce to daga cikin siffansu idza tutula alaihim ayatul rahmani idan aka karanta musu ayoyin ubangijinsu ar-rahman kharru sujjadan suna faduwa su yi sujjada wa bukiyan kuma suna kuka saboda tsoron Allah subhanahu wataala bi ma'ana idan ana karanta musu ayoyi na attaura ko na injila ko na zabura ko na alqur'ani ko na littafin annabi ibrahim in dai annabawa ne sai kaga sun faɗi suna sujjada suna kuka saboda girmama ubangiji da kuma tsoron ubangijinsu to wannan haka ya kamata ƙur'ani ya zamo ba ya zama kawai abin buki ba ina fata an gane ba zama a karanta ƙur'ani kawai don a samu mota ba ba ce za na taron ƙur'ani kawai a gayyaci kowa da kowa abuja a mai da ƙur'ani business ina fata an gane shi ƙur'ani littafi ne na ibada ibada kuma farko tana buƙatar ikhlasi duk abin da ke don ka burge wani babu lada duk abin da kai dan ka burge ni wallahi babu lada ka bata kanka lokaci ne wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din ala lillahi dinul khalis kuma annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce alaihi salatu wasalam inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan aw kama qala Allah bai karban aiki sai wanda aka yi dan shi shi kadai ba idan a burge wani ba to shi sa a je a yi taron kaza a yi taron kaza a yi taron kaza taro ma na maja misali taro da na maja kun gane hausan ai a gayyaci kowa da kowa da yan gargajiya da yan bidi'a da kowa da kowa a zo a taron qur'ani a yi wa ƙasa addu'a to wa ce sai an ji abuja za a yi addu'a in dai addu'a na allah da annabi ne na farko bidi'a ne ma ka tashi ka tafi abuja saboda addu'a dan allah akwai shi a gombe akwai shi a maiduguri da sokoto da lagos da fatakwa da inugu allah yana ko'ina sai da ce malaman gombe su yi addu'a a gombe na sokoto su yi a sokoto na kano su yi a kano na lagos su yi a lagos amma ku taho abuja addu'a wallahi bidi'a ne wallahi tallahi bid'a ne business ne kawai ake da alarammomi ya kamata su gane abun da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba insha Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh